بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a biyu ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Julai 2026 wannan shine darasi na 101 cikin jirangiyar darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ahmad ibn amr ibn abi asim rahmatullahi alaihi ibn abi asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam muna ci gaba da bibiyan wannan malami yayin da yake mana batutuwa game da manhajin ahlus sunna wal jama'a cikin wato tabbatar da falaloli da darajojin magabata cikin sahabbai da kuma ambatan su da alkhairi da yayata ambatan alkhairan su da kuma kauda kai akan kurakuran su da suka faru da gare su na dan adantaka muna cikin wato babukan da yake magana akan fada'il na al'asharatul mubashshiruna bil janna zamu tashi a lambar babi na 113 inda malam yace babun fi qawlihi al'asharatu fil janna wa taharrukul jabal lahum na kuma kanta a ce wa taharrukil jabal lahum an ce wa taharruk bil raf'i ya zama isti'nafi kenan kuma an ce wa taharruki sai zama wafi taharrukil jabal bihim kenan bayani akan mutane goma din nan yan aljanna cikin sahabbai da annabi ya ambace su lokaci guda sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan yadda dutse ya girgiza saboda sha'anin su malam yace haddathana ya yusuf ibn yaqub bin saffar thiqatun min ahli alkhair qala haddathana ubayd ibn sa'id al-qurashi قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال ابن ياساف عن فلان ابن حيان القرشي عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال أتاني رجل فقال أخبرني عن علي فإني أحببته حبا لم أحبه أحدا قط الحديث ما لن يتي حدثنا يوسف بن يعقوب بن صفار Malam Yusuf ibn Yaqub Abu Yaquba Al-Kufi As-Saffar Maula Bani Hashim yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim asali ma malamin su ne kai tsaye shi ya bashi wannan hadisin yace thiqatun min ahli al-khayr wato ya wasaka shi shi da kansa kenan yace amintaccen malami ne cikin mutanen kirki Allah ya masa rahama qala yace da shi haddathana Ubaidu ibnu سعيد القرش مالن عبيد ابن سعيد ابن ابان ابن سعيد ابن العاص جي كان صحابي ne سعيد dan عاص shi ba da wannan hadisin al-Imam Muslim da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa shi kuma daga malamin sa Sufyan al-Thawri wato malam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri babban malamin nan an Mansur ya'ni ibn Mu'tamir shi kuma yace an Hilal ibn Yasaf Hilal ibn Yasaf al-Ashja'i kenan maulahu mutumin garin kufa ne ya riski sayyidina ali ibn abi talib yana da hadisi a cikin muslim da al-kutubul arba'a wato abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah da kuma bukhari ta'liqan shi kuma shine yake cewa an fulan ibn hayyan al-qurash daga wani wannan fulan din ba asalin sunan shi na yanka bane fulan ce da ma'anarta lugawiyya don ana samun wanda yake ci mishi fulani ya zama sunansa ne kawai kama wannan la yu'raf la yu'raf ismuhu shi kuma yace daga Abdullahi ibn Zalim at-tamimi kenan al-mazi daga sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl ɗaya daga cikin sahabban su al-ashra din qala sa'id yace atani rajul wani mutum ya zo wajena fa qala yace akhbirni an aliyin ka bani labari game da sayyidina ali fa inni ahbabtuhu hubban lam uhibbahu ahadan qattu ina son sa so mai girma ban taba son wani mutum irin san da nake sayyidina ali qala sai sayyid yace ahsanta ka kyautata yayi kyau ahbabta rajulan min ahli aljanna wani mutum ne cikin yan aljanna kake so qala sai wancan mutum ya ƙara cewa akhbirni to ka bada labari an usmana game da usman fa inni abghuduhu yace ina kinsa bugudan irin kinda lam ubghidhu ahadan qattu wallahi ban taba kin wani mutum irin su kaji wata kwamace rake ya raba jiha da daya cikin sabai ya kuma nani ma daya kaga wannan shine khalaqu amalan salihan wa akhara sayya qala sai sabin yace bi isa ma sana'ata Allah wadaran wannan abin da kai abgatta rajulan min ahli janna kaki wani mutum cikin aljanna thumma an sha'a yuhaddithu sannan sai ba shi hadisi qala yace taharraka hira'u dutsen hira wata rana yayi girgidi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace uskun hira kai na dutsen hira fa innahu laysa alayka illa nabiyyun aw siddiqun au shahidun waɗanda ke kanka ba mutane ne ga magari ba annabin Allah ne wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da kansa da kuma siddiqi wato sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da shahidi qala yace wa alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke kansa wanda ke kan dutsen a lokacin annabi ne da kansa annabin tsira da aminci wa Abu Bakrin kaga siddiqi kenan wa Umaru wa Usmanu wa Talhatu والزبير duka waɗannan shahidai ne wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Malik waɗannan su ma fi hukumin shuhada ina fata da su sun mutu ne mutuwa ta dabi'a amma fi hukumin shuhada saboda wato irin ayyukan da suka yi na alkhairi qala yace walau shi'tu akhbartu an ukhbirakum bil ashiri akhbartukum yace mutane goma ne na ga muku tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakrin Umar, Usman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman dan Auf, Sa'ad ibn Malik, shine Abu Sa'id al-Khudri ko radiyallahu anhu ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan takwas kaga sahabbai tara mutum tara kenan. Sai na goma shine yace da na so da na faɗa muku waye na goma. Mai riwaya yace ya'ani nafsa yana nufin shi kansa shine cikon na goma wani hadisi ne wanda yake matanin labarin sahihi amma isnadin yana da rauni saboda wancan fulan ibnu hibban din can ibnu fulan ibnu hayyan wa yuqalu ibnu habban da kuma hilal ibnu yasab malamin sa shi ma labi urf al-imam an-nasai ya fitar da wannan riwaya cikin fadail da ahmad ibnu hanbal cikin zawaidul musnadi ko zawaidu fadail sahaba da kuma abu dawud a cikin sunan dinsa da al-imam al-bukhari ma a cikin tarihi dinsa dukkanin su sun fitar ta wannan hanya wannan yana bayyana mana falalla waɗannan sahabbai da irin tagomashin da suka samu qala hadathana abu bakrin qala hadathana abu al-ahwas an husayn an hilal ibn yasaf kaga isnadin da irin wancan bambancin shi kawai mutane biyu na farko abubakar ibn abi sheba kenan abul ahwas shine salam ibn sulaim al-hanafi al-kufi daga cikin rijalul jama'a as-sitta shi kuma yace daga husain husain wannan ibn abdurrahman as-sulami shi kuma yace daga hilal ibn yasaf wanda muka ji a wancan isnadin daga abdullahi ibn zalim daga sa'id ibn zaid shi dai wancan sahabin sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl al'adawi ɗaya daga cikin asabi ƙunar awwalu na minal muhajirina ɗan uwan sayidina umar ne yana ma auren ƙanwa sayidina umar cousin ɗinsa ne ya rusu shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala yace ashhadu ala tis'atin annahum fil janna ina shaida maka cewa ko su mutane guda tara gaba ɗayan su ƴan aljanna ne walau shahidtu ala al-ashir la saddaqtu la sadaqtu da na faɗi na goma ma gaskiya na faɗa wato shi kansa kenan qala yace qultu wa ma zaka yace su waye me ya faru qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hira'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan dutsen hira wa Abu Bakrin wa Umaru wa Usmanu wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Abdurrahman ibn Auf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan dutsen tare da waɗannan manya-manyan sahabbai nashi Abu Bakrin da Umar da Usman da Ali da Talha da Zubair da Sa'ad da Abdurrahman dan Auf Allah ya kara musu yarda gaba daya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce usbut hira ka tabbata yadda kake ka daina motsi ya kai dutsen hira fa innahu laysa alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidun qultu sai nace masa famanil ashur mai tambayar shine almajirin sa wato hilal ibnu yasaf aka ce masa waye cikon na goma qala ana yace ni ne cikon na goma wannan hadisi ne sahihi kamar da muka ji a mazajen wannan isnadin mazaje ne na Bukhari da Muslim in banda shi Hilal ibn Yasab din nan a wannan asali yana cikin littafin Muslim Imami Ahmad ibn Hanbal da kuma Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a da Ash-Shashi a cikin musnadin sa Musnad shashi da Imam Tirmidhi a cikin Jami' din sa da Ibn Majah a cikin As-Sunan da Tayalisi a cikin musnadin sa da kuma wato Al-Humaydi da Hakim dukkaninsu sun ruwaito ta hanyoyi mabambanta zuwa ga Husaini zuwa ga Hilal ibn Yasaf kaga wannan ma mutaba'a ce ga riwayar ta gabata wa haddathana Wahban ibn Yusuf ibn Baqiya wannan mun ji riwayar shi da yawa a baya akan ce Wahab shine asalin sunan sa akan ce kuma Wahban bi dammil waw shine Wahab ibn Baqiyatan al-Wasiti Abu Muhammad ya rasu shekara ta 239 bayan hijira a a shine yake cewa haddathana Khalid ibn Abdullah Khalid ibn Abdullah al-Wasiti kenan an Husayn shine ibn Abdurrahman Sulaiman shin da muka ji a baya an Hilal ibn Yasaf an Abdullah ibn Zalim qala Abdullah dan Zalim yace lamma buyu Ali Muawiyah bil Kufati yayin da aka za aka yi Muawiya mubaya'a a kasar Kufa bayan rigingimin da suka faru bayan sulhun da aka yi shekara ta 60 aka zo ga mubaya'a da sauransu a 64 ma kenan lokacin da aka fara wannan mubaya'a bayan rigingimun da suka faru ina mu shekara ta 60 to sai a lama buya biya al-ma'ayati bil kufa aqama al-mughira ibn shu'ba sai mughira ibn shu'ba ɗaya daga cikin manyan sahabbai yana daga cikin ahlud dahai mutane da suka iya suka iya kulla duk wata makarkashiya ko warware duk wani rikici da ya faru yana cikin kuma jaruman sahabbai yana cikin ahlu bai'at ridwan shi al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu suna cewa dama da haul arabi khamsa mutane biyar su ne suka fi kowa iya hada kutun gwila ko warware ta a cikin larabawa akwai amr dan as akwai muawiya waɗannan su ne cikin ƙwarai shawakin akwai kuma ƙais ibn zait shi ne cikin ansar sai kuma mughira shi wannan kenan cikin faƙif domin shi mutumin ainihin wato fa'if ne da kuma abdullahi ibn budai da aka zo lokacin rigingimin rigingimin tsakanin mu'awiyya da aliyu sai amur ɗan as sai bi mu'awiyya sai ƙais ibn sa'ad da Abdullahi ɗan budai sai suka ba aliyu shi kuma wannan wato mugira sai iki zari shi bai shiga cikin rigima ba a farkon al'amarinta mun tana kisar labarin musuluntarsa lokacin da ya bugu maza Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kashe wasu mutane da yaudara ya kashe su ya kwashe dukiyarsu na bai ce a mai wanda ‘yan uwansu duke su ba zama a shi dukiyar ba amma abin da ka aikata kana kafiri da wannan bai shafi musulunci ba da islamu ya jibu ma ƙablin to kuma mugira yana cikin wato zaratan mutane waɗanda suka kawo musulunci ɗauki a wurare da dama kama ya tuna kuma kissar sata lokacin da ana sulhu hudibiya har ma wancan yake tuhumarsa wato suhail ibn amrin yana cewa wai yanzu mugira ɗin shine har ya zama wani mutumin kirki da ake wani itibari da shi yaushe zinin mutane ya bushe a takobinsa saboda sanda ake jahiliya mutum ne wanda yake mai haɗari kwarai da gaske yana da haɗari sanda ake jahiliya to haka bayan ya musulunta ya shiga da gingimu na siyasa daga ciki akwai wannan da ake gaya mana cewa lokacin da aka aka yi mubaya'a ga sayyidina muawiya sai mugira ya sanya wasu masu huduba yal'anuna ali radiyallahu anhu suna tsini ma sayyidina ali Allah ya kara masa yadda qala sai ya ce fa akhadha bi yadi sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl mai labari shine Abdullahi dan Zalim yace sai Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail ya kama hannuna fa kale yace ala tara ila hadha ar-rajul zalim ba ganin wannan mamuguncin mutumin ya'maru ya'muru bi la'ani rajulin min ahli janna yana umurta ana zagin wani dan aljanna ashhadu ala tis'atin annahum fil janna ina shaida cewa mutum tara yan aljanna ne walau shahitu ala al-ashir lam ubali da na faɗi na goma ma da ban shiga damuwa ba qala qultu fa kaifa zaka nace ga ya mini yadda abin yake qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hira'in fa zakara mithlahu ya ambaci kwatan kwace irin wannan riwaya wanda wannan tana cikin musnadil imami ahmad ibn hanbal al-imam an-nawawi a cikin sharhin muslim ya zo kan wani hadisi wanda a cikin hadisin aka ce muawiyatu radiyallahu anhu ya ce ma ya tambayi sa'ad ya ce masa sa'ad abi waqas ya ce masa ma mana aka an tasubba aba turab me ya hana ka zagi abu, abu turab wato sayyidina ali ke to a lokacin a wurin sai al-imam ya fassara mai kyau ta dattaku yace irin waɗannan maganganun idan an rudu da ne a duma musu na ihtimali ne mai kyau yace saboda ba a so a yi mummunar fasara ga magabata akan abin da ya samu tawili yace cewa da me yasa baka zagin wane to yana neman ya ji ba a san shin saboda wato kana gudun zagi ne na daga masoyansa ko kuwa saboda kana jin tsoro ne yace ba wai yana umarninsa da ya zage shi bane saboda a lokacin da gaske ne akwai masu zaginsa kuma ya samu damar da zai iya zagin sa to me yasa baka zagaye ba nauyi maganganu masu kyau a wajen da gaske ne a zamanin daular Banu Umayya akwai sarakuna waɗanda suka ba da dama akai ta zagin Ahlul Bait da gaske ne wannan tarihi ya tabbatar kuma kuskure ne kuma bai nufin wannan daga kuma sai ka zo ka kama zagin su ka kama mai irin kuskuren ki dan zagi bai iya zama abin alkhairi sai da aka samu sarki wato Ishmuza shine Umar dan Abdul Aziz radiyallahu rahmatullahi alaihi wa radiyallahu wanda ya rasu shekara ta 101 ko da biyu ya zo ya halifanci na shekara biyu da ya hau mumbari ya hudu ba farko ana jira a ji a ƙarshe ya yi irin wannan maganganu maganganu na yarfan siyasa kamar yadda kaga 'yan siyasa suna yi a yanzu dinnan a lokacin jam'iyyu ne na siyasa ko kuma wani abu da ya kama da jam'iyyu akwai jam'iyyar sayyidina ali akwai jam'iyyar su muawiya da sauransu yadda kaga yan siyasa nan na yanzu suna yi akwai wanda yayi magana zaka sha mamaki irin yadda zai canza alƙalin ma ya faɗi abin da kowa ya san ba haka bane ya mai da fari baki wani ma har ya zagi ba mun taba ji irin ba za ga gwamna ya tsinuwa ya zagi ya ci mutunci wani shi ma ya zo ya mayan mai wani dan irin da ake cewa sojojin baka ko yan tagaliya ko data boys din ne ba a gani to wannan ya wannan siyasa irin wannan ta hamayya ta gaji haka amma fa ba daidai bane kuskure to da da da sayyidina Abdullahi dan abun nan wato Umar dan Abdulaziz ya zama halifa da ya hudu ba da ya zo wajen kawai maimakon aji yayi zagi shine sai ya canza sai ya karanta wannan aya inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i zuwa ƙarshen aya wa ita'i dhil qurba sai canza sai ya kawo wani arishi cewa Allah bai umarni da zagi ba abinda Allah ya umarni shine adalci da kyautatawa da jan makusanta a jika kuma banu umayya da banu hashim makusanta ne na jini dan me za su dinga zagin juna suna la'antar junansu ya hana wannan saboda haka sai zama hudobin shi in ya zo haka yake kuma ya aika da sakonni zuwa garuruwa cewa kada wani limami ya sake zagin ahlul bait mun bane domin ba daidai bane to kuma haka su ma zamanin banu abbas su ma da suka yi mulki su ma sun ci gaba da zagin banu umayya har zuwa sanda wasu sarakuna suka zo suka hana in ba na manta ba ma'amun al-abbas wato sai da aka shiga wajen 200 ana wannan zage-zage tunda kaga ma'amun ya zo ya yi mulki ya rasu ne 221 ya yi mulki na kamar shekara 14 to kaga sai da aka sai da aka fi shekara 200 daga sanda aka fara zage-zage wa duk wanda ya hau mulki ya zage ɗayan shi ma wani ya zo ya zaga sannan aka kai ga wannan har an taɓa kawo wani malami cikin cikin ma'amun shi kuma da ya zo juya sai zama yana da yana da tendency na shi'anci tendency shi na shi'anci ne domin in kun tuna mun karanta sai da ya rubuta wato abin nan mai sunan shi wilayatul ahad ga wani cikin alu ali sai da yan gidan sarautar Bilal Abbas suka taime da tawaye suka ce bai isa ba aka soke wannan farnaman din almuhim to sai ya zama shi ya hana shi ma ya ce babu amfanin wannan zagi a gina shi saboda abu ne mara kyau abu ne ba daidai ba amma waɗannan mutane mutane ne kamar kowa suna da kurakurai amma alkhairansu ya ya lillinka kurakuransu kuma dama kowa ma da haka ake mai hukunci balantana su kuma da Allah madaukakin sarki ya faɗi kalmomi na yabo a kansu yanzu kamar shi mu ga dan shoba hajiri muka ambata cewa yana cikin ahalu bai'atir ridwan wanda Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yalijan nara ahadun baya tahta ash-shajara nabi yace babu mutumin da zai shiga wuta a cikin da suke wannan mubayar su sama da mutum dubu ne da 300 saboda sun fito ba da niyyar yaƙi ba sun fito kawai da sunan za a je a yi umara kaga wani ko aska bai da ita ko aska da za a yi za a yi aski bayan an soke umara wani bai da ita ballantana makamin yaƙi amma da annabi ya ce to in dai ya tabbata an kashe usmanu to wannan umara ta juya ta koma yaƙi waye yadda za a je suka ce duka mun yadda suka bi layi suka dinga mishi tabbas na mai mubaya shine Allah ya ji daɗin abin da suka yi ba su wannan tukuicin naka su suna da garantin aljanna kai da kake shiga cikin mutuncinsu kai ana ta baba ma akan musulunci ga inganta ko bai inganta ba kaga kai ne a ruwa kai ne a ciki da haka kai musulmi ka kiyaye kanka kar kai da wani wani shashasha da bai iya karanta larabci mala mara wasali ya je dauko kwangila shakiya kwangila ya zo ya zira ka a cikin ta ya baka ka kwana a tasha wallahi ka kai da Allah ya kyauta to Allah ya gafarta musu gaba daya sai yake ce masa to ya aka yi kai baka zagin sa sai ya ce dan me zan zage shi okay a a muna kanta wannan riwaya ko yace kaga yadda wannan ya bari ana zage wani mutum cikin yawan aljanna to kamar yadda sayyidina ali dan aljanna ne bai halasta a zagai ba haka mugira ma dan aljanna ne bai halasta a zage shi dukkanin su suna da wannan falalar bai halasta a zage su قال حدثنا أبو موسى أبو موسى شيني محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر مالن غندر كينا wannan an حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج العتكي babban malamin an al-hurri ibn sayyah daga hur ibn sayyah an-nakhai al-kufi wannan yana da riwaya daga daga eh yes shine ko ya gamu da Anas bin Malik yes an Abdurrahman ibn al-Akhnas أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي وترانا مغيرة يا يخطبة سيما سيدنا علي يرفي إذن وانا يرفن دايكي مغانا السياسة فقال سيد بن زيد سيد بن زيد كتوا أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناشد تشوا من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي رسول ياتي رسول الله في الجنة النبي دان الجنة ne shi kansa wa abubakarin fil janna abubakar dan aljanna ne wa umar fil janna umar dan aljanna ne wa aliyun fil janna aliyu dan aljanna ne wa usman fil janna usman dan aljanna ne wa Abdurrahman ibn Auf fil janna Abdurrahman dan Auf dan aljanna ne wa Talha fil janna Talha dan aljanna ne wa Zubair fil janna Zubair dan aljanna ne wa Sa'd fil janna thumma qala in shi'tum akhbartukum man al-ashir in ga muku na goman thumma zakara nafsa sannan ya bace kansa wannan isnadi ne kyakkyawa Abdurrahman ibn al-Akhnas al-Imam Ibn Hibban ya ambace shi cikin kitabu Sikat wannan yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i a cikin Kubra da Tayalisi a cikin Musnadin sa da Ash-Shashi da sarwaito shi malam wace irin falala mutum da ya samu a duniya ta kai wannan babu fa duk faɗi tashin da yake aljanna fa yake ne su kuma tun sanan duniya Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga ya musu ya ba su duk da haka ba su fanɗare ko su zama wasu 'yan duniya suke tun da dai muna da garantin aljanna ba za mu buga duniyanmu ba za mu mori duniyanmu sai suka ci gaba da ibada suka ci gaba da tsoron Allah suka ci gaba da istighfari suka ci gaba da tsoron haɗuwa da Allah ba ka ake so ka zama bainal khawfi war raja kar ka sakankance kar kuma ka cire tsammani daga rahama Allah babu shakka wannan mutane sun samu falala babba Allah ka samu adanshin su kai da kake rikici kake tada zaune tsaye kai baka san ko zaka mutu da imani ko yanzu ma da imanin naka ko babu kana rigima da waɗanda tuntuna Allah ya riga ya tsallakar da su qala hadathana abu bakr ibn abi shayba kenan qala hadathana waqi' ibn al-jarrah kenan qala hadathana shu'ba shu'ba al-imam shu'ba ibn al-hajjaj al-atiki al-basri imam al-basra an al-hurri ibn al-sayyah al-ju'fi kenan عن عبد الرحمن بن الأخنس الكوفي كنا عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وانا الرواية ابن أبي شيبة أتكم مصنف كنا دا الإمام أحمد بن حنبل أتكم مسند سا دا أبو يعلى أتكم ناشي مسند دا النسائي أتكم السنن الكبرى قال حدثنا خليفة بن خياط مالا خليفة ابن خياط البصري alamun min a alamin sunna ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci za ka ga alimamul bukhari ya yi riba daga gare shi yana da littafai guda biyu manya shi wannan malamin akwai a tarih tarih khalifa ibn khayyar da kuma at-tabaqat shi wannan malamin wato ibn abi shayba a littafin nan hadisi biyu gel ya ruwaito na khalifa ibn khayyar mun karanta wani a can baya tun farko farkon littafin ina jin ba wuce hadisi ɗari da ko hamsin ba zan yi tana lambarsa ba to sai kuma wannan to haka a cikin sayar bukhari hadisan shi guda bakwai ne ko kaɗan fiye da haka kamar yadda zabi yake cewa rawalahu rawalahu al-bukhari sab'ata ahaditha aw aziyada bukhari ya fitar mai da hadisai guda bakwai ko fiye da bakwai malami ne cikin manya-manyan malamai kuma babban marubuci mutumin ƙasar basara ne shi ne yake cewa haddasana amr ibn asim amr dan asim al-kilabi kenan al-basri amr dan asim ya rasu shekara ta 217 shi khalifa rasuwarsa shekara ta 240 shekara biyu kafin rasul imam ahmad ibn hanbal kenan ko haddasana shu'ba ibn al-hajjaj kenan an an al-hur ibn sayyah an abdurrahman ibn al-akhnas isnadin ne kenan an sa'id ibn zaid قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ناجا النبي فدي irin wanda ya gabata wazada kuma ya ƙara wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah da sabi Abu Ubaida ibn al-Jarrah wannan riwaya ce tabbatacciya shi aka ƙara a cikin wadancan wa da sanan Hasan ibn al-Bazzar al-Hasan ibn al-Bazzar asalin sunan shi al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah Al-Hassan huwa Al-Hassan ibn Sabba ibn Muhammad afwan yana da hadisi a cikin Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i yana daga cikin manyan malamai kanar lahu jalalatun ajibatun bi Baghdad ya rasu 249 Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana girma shi sosai shine yake cewa daga Shu'aib ibn Harbin daga Shu'ba qala sami'tu al-Hurr ibn as-Sayyah qala yace sami'tu Abdurrahman ibn al-Akhnas yaqulu سمعت سعيد بن زيد يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسعة في الجنة إنا شيد تشيوا من الله صلى الله عليه وسلم ياتي متاني ترى أن الجنة يقول ينا تشيوا النبي في الجنة wa abubakarin fil janna wa umaru fil janna wa aliyun fil janna wa talhatu fil janna wa wa zubairu fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa sa'ad fil janna yace walau shi'tu an usammi al ashira la sammaitu da na so in faɗi na goma sai na faɗa duk wannan fa tawali'u ne wai dan kai ya faɗi sunan shi kai tsaye kai ya faɗi wata darajar da Allah ya mai kai tsaye sai in ta zama dole dan karantarwa ba wai ilanin darajar suke ba inda inda yanzu ne mutum aka ce gashi ka aljanna wani sai ya rubuta a jikin sunan shi aka ce wane wane PhD OON sai kuma ce dan aljanna ko a sai da za a dinga abin da abbreviating din shi su suka san da su daga abin ko a ce DNN kenan ko dan aljanna ko DNY oho Allah sai ya dinga ta jikin suna mutane yanzu to haka ma ba ko su da yan dariƙa da suke siyo da mutane mukulin aljanna ba na ƙarya ko a sai maka mukuli na brass kawai ka biya kuɗi masu yawa na aljanna inda ka je ka sadaka da kuɗin ka ba shi ne mukulin aljanna ba wa haddathana al-hasan ibn basar قال حدثنا شعيب بن حرب شعيب بن حرب المدائني كان yayi mujawara a makka har zuwa rasulullah bukhari ya fada hadisin sa da abu dauda da nasai قال حدثنا شيبان شيبان ابن عبد الرحمن ابو معاويه النحوي يا رسول 164 حدثنا ابو يعفور ابو يعفور wannan ana ana magana akan sa saboda wato babu ambato cikakke game da shi domin shi da malamin sannan yazid ibn al-harith dukkanin su zaka ga cewa wato da bukhari da ibn abi hatim sun ambace su ba su ambaci komai akan su shi kuma ibn hibbana ya ambata a cikin siqat irin ambatan da yake yi ma ainihin wato majhulai kuma su kama da majhulai an sa'id ibn zaid ابن آن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه كتنكوشن وانشا وحدثنا أبو موسى يعني محمد ابن المسنى وأبو بكر الخلات ما لم يبيكنا أبو بكر شنو محمد ابن خلات ابن كثير الباهلي البصري يا رسول ريبيو دا تلاتين دا قال سبيو سكتي حدثنا يحيى بن سعيد ما لا يحدث سعيد القطان كنا حدثنا صدقة بن المثنى صدق ابن المثنى ابن رياح ابن الحارث الكوفي wanda yana riwaya daga kakansa gashi nan riyah ibn al-harith shine kakansa ko an al-mughira ibn shu'ba daga mughira dan shu'ba kana fil masjid al-akbar wata rana yana cikin babban masallacin kufa kusan yayi gwamna a kufa kuma yana gwamna a kufa din nan ne tun zamanin sayyidina umar ya zauna a kufa haka zamanin sayyidina Usman ya zauna a Kufa daga baya ya tashi sake dawowa kuma a zamanin Muawiya a zamanin yana gwamna ma ba sayyidina Umar ne ya shiga cikin wata babbar jarabawa lokacin da su Abu Bakarata har su uku suka bada shaida akan ta sun ganshi yana tsara aka kira na hudu Ziyad ibn Abi a gaban sayyidina Umar Umar na ganin shi yake yake cewa ra'aitu shaban la yakdhibu to ce ga wani matashi na san shi ba ya ƙarya Allah ka fushi mu saboda ba ƙaramin mas'ala bace zaka ce me ka gani yace ma ra'aytu allazi yaquluna innahum ra'aw ce ni ban ga abinda suka ce sun gani ba walakin ni ra'aytu ribatan na dai ga abinda nake da kokonto a kansa kaga shi da tawar gaji ina na cikin musnadul tayalisi da cikin mu'jamut tabarani kisa ce mai ban mai tashin hankali annabi sai da Umar ya sa aka musu bulala ta kazafi shi kuma aka wanke shi daga wannan a qadiyya amma shi ba Abubakar ta ya ci gaba da nacewa kan ta shi ko wallahi ba ƙarya yi ba haka yi ba duniya da wannan ra'ayi kaga wannan irin ta abin da washe ke wata shari'a sai a lahira amma dai an gama ta a nan duniya ala rayuwa kowa da jarraba da Allah yake mishi gashi Allah ya jarabce shi da aure saki yayi aure ya saki yayi aure ya saki ba zai lissafa ba an ce ya aure mata wajen 17 haka al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sharifin nan cikin ahlul bait shi ma Allah ya jarabce shi da yawan sakin mata to har sayyidina ali yana cewa kar ku aura ma hasan ƴaƴan ku ba kun san aure saki ne yace a sai sai ka bar mu kawai mu za mu aura mai muna so mu haɗa dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi ne yake cewa a a yake ce mutanen kufa wallahi kar ku ba shi aure ba ruwa da ce gata malam ka bar mu kawai ce muna so mu haɗa jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaya ne a ce ƴan mu ta taba a auren sharifi to Allah da ya kyauta Allah ya gafarta musu to shi ne yake cewa wa indahu ahlul kufati an yaminihi wa an yasari mutanen kufa suna kewaye da shi dama da hagu faja a rajulun yuda'a sa'id ibn zaid sai ga wani mutum da yake ce masu dan zaid shine wannan sabo fa hayyahu al-mughira ibn shu'ba sai mughira ya gaishe shi gaisawar girmamawa fa ajlasahu inda rijlaihi ala sarir yana kan kujera ta gwamna sai ce ka zauna nan kusa da ni ka zauna nan kusa da ni faja a rajulun min ahli kufa sai ga wani mutum da yake ce maqaisu ibnu alqamata an-nakhai haka aka ce sunan shi min ahli kufa fastaqbala al-mughirata yazo ya fuskanci mughira fasabba wa sabba yayi zagi yayi batanci zagi ba kama suna kaza ka yin sai suke da ai dama wane ai wanda macutan nan ko yan kaza ko masu kamanni kaza a faɗi wani abu da ya shafe su ko a ce lema ko doya ko a ce masu masu biro ko masu takarda ko masu hula iri kaza a dai faɗi wani abu da za a gane su ko ba za a faɗi su wannan abin da ga yin sai suna yi ba ka fara shi da haka da ya gama zage-zagen shi mugira bai hana shi ya zo ya bi mugira ne a garin yaban shi kuma har ya zagi wasu abokan hamayya kuma kaga a cikin masallaci ne dan kaso su yan siyasa ba ruwansu da masallaci ba ruwansu da coci ba ruwansu da makabarta ba ruwansu da wurin gaisuwa ko ina suka je abinda ke gaban su shine mene siyasar su ya kamata usare su gane wannan duk inda yan siyasa ya samu dama siyasa shi kawai zai kuma so yake istiglalin wannan damar for his benefits da kuma yadda zai kara kwarfa kafafun abokan hamayyarsa ko yayi wannan shine yan siyasa haka suke tun bayowa to da ya gama wannan sai faƙala mugira faƙala ya mugira sai shi sa'idu ya ce kai mugira ya kira gwamnan da sunansa ya ce man ya subbu hadar rajul man ya subbu hadar wannan waiwa yake zagi ne ƙala ya subbu aliyan ce wallahi wai aliyu yake zagi ƙala ya mugira ta bin shu'uba ya ce haɓa gafata mala ala asma'u ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusabbuna indaka fala tunki wala tughayyir yanzu kana nufin a gabanka sai a zagi sahabi ba za ka nuna ɓacin ranka ba ba za ka hana ba wa ana ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sami'tu ma sami'atu sami'atu udunaya wa wa'ahu qalbi alhalin na shaida a gaban manzon Allah annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama kunne na yaji zuciyata ta rike fa inni lam akun arwi anhu kadiban yas'aluni idza laqitu ka san ba zai yi wa annabi ƙarya in karas da ƙarya game da shi mu je ranar alkiyama in sake gamuwa da shi ya ce kai sa'idu ya ga kamun ƙarya ba annahu qala naji annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam abubakarin fil janna wa umar fil janna wa aliyun fil janna wa usman fil janna wa talhatu fil janna wa zubair fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa sa'ad ibn malik fil janna allahu akbar wa tasi'ul mu'minina fil janna yace da kuma na taran shikenan walau shitu an usamiyahu la sammaitu in naso sai in fadi kowaye farajja ahlul masjid sai aka fara kabarbari ana ta tattaunawa ana ana ta comment a masallacin nan wa nashaduhu suka gama shi da Allah ya sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man tasai ce ala gafarta malam ka ga ya mana waye na taran qala yace atunashiduni billahi ko kuna gama ni da Allah ne wallahu a'lam to Allah ya fi komai girma ana tasiul mu'minina ni ne na tara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'ashu annabi shine cikon na goma thumma atba'a zalika yaminan wa shimalan sannan wato ya waiga ya kalli dama da hagu yana ƙara gaya musu yace wallahi la mashhadu rajulin shahidahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama igbar igbarra fihi wajuhu na rantse da Allah lokaci guda ɗaya da mutum ya kashe tare da manzon Allah tarayyar wani bawa ya zama so ɗaya ya taɓa halartar wani wuri tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda aka je jihadi ƙura ta taɓa fuskar shi afdalu min amali ahadikum walau ammara umara nuhin na rantsi da Allah ya fi aikin ɗayanku ko da zai shekara dubu ba hamsin yana wa'azi irin na irin na Nuhu alaihi salam walaqad arsalna nuhu ila qawmi fa labisa fihim alf sanatin ila 50 am so daya wani ya je yaki guda daya ya je Uhudu ko Badar ko Hudaybiya ko ya je Tabuka ko ya je ina ina so ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falalarsa ta wuce kai duk aikin da zaka yi a duniya ko da zaka shekara dubu kana yi to ina kai ina zage shi kenan wanda yake musu nufi ku kiyaye kanku kuma waɗannan fa yanzu da yake labari akan su tabi'ai ne wato suna cikin karni na biyu khairun nasi karni thumma allazina yalunhum ina kuma ga yanzu mu da muke karni na goma sha biyar sai ka zo ka saba kakken kaya zuciyarka baka tunaninka baki da an ambaci sunan sahabi kana jin takaici kana jin bakin ciki kuma ka iya bude baki ka zage shi ka mai batanci ka canza mishi ma'anan maganarsa ko ka tsine masa ko kuma ka ce ma dan wuta ne ko ka ce ya ci amana yayi kaza yayi kaza alhalin duk wannan aikin da kake a duniya in ma da na alkhairi ne to bai kai aiki kware da yi da sallaka da azuminka da jihadinka da bai iyayenka da nafilfilinka da farillanka da sunnoninka da duk alkhairan da kai in za ka shekara dubu kana yin su wallahi tallahi ba su kai na sahabi ko ɗaya ba kuma da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda sahabi ya ciyar na cikin hannunsa na dabino in waninku ya ciyar da kaman girman dutsen uhud na zinari ba zai kai wancan daraja ba gun Allah ka duba jama'a ku duba wannan kumfari da nan لو أنفق أحد منكم مثل أهد ذهب ما بلغ مد أحدهما ولا نصفه da ɗayan ku zai ciyar da girman dutsen Uhud na zinari nabi ya ce wallahi ba zai kai da ladan mudu ɗaya na dabinar sahabi ya ciyar ba balan ka bari ma kai rabin sa ba mudun dabinar ɗaya hanyar nawa ya wuce dubu uku a naira na ji bai wuce haka ba ku na sa masa su ne masu dabino ko da yake nasu bage-bage ne suke sayarwa ba sa sai dabino wannan irin na kwarai a to asalin dabino mai tsada dubu goma ce a dubu biyar shi ne rabi to nawa ne gram ɗin zinari gram ɗaya wanda wata gida zoba na hannu na bai wuce gram uku ba inda zinari gram ɗaya na zai lodin dubu ɗari ne ko to ka ɗauka bulo ɗaya inci tara a ce shi ne iya zinaranka to amma annabi ya kwatanta da dutsen uhud haba jama'a wala ya kamata mu tausaya wa kanmu an samu matsala ne jahilci ya mamaye mutane sai wasu makwaɗaita masu neman duniya suke amfani da wannan dama suka saɗaɗo da wannan mummunan addini na shi a cikin musulmi galibin waɗannan jahilai wallahi jama'a tsammani suke akan addini suke dole ka tausaya musu wahum yasabuna annahum yusibuna sun'a suna tsammanin addini suke amma su manyan cikin nasu sun san ƙarya ne sun san sharri ne sun san ba addini bane wannan riwaya tana cikin sunan nasai al-kubra da muslim imam ahmad ibn hanbal malam gyara zaman ka muslim imam ahmad ibn hanbal da kuma hilya ta al-imam abu nu'aymin al-asfahani rahmatullahi ala al-jami' قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن بشر أو بكر شين ابن أبي شيبة آه محمد ابن بشر العبدي كان الكوفي قال حدثنا صدقة ابن المثنى وند أكجا والشي إسنادي حدثني رياح ابن الحارث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إرم وانشا غير أنه قال سيدي أولا رواية قام رجل من آل الكوفة يدعى قيس بن القمة كما يدى مكامتا فاستقبل المغيرة بن شعبة fasabba wa sabba wani mutum mai wannan suna ya miƙe ya yi zage-zage wannan riwaya tana cikin suna biyu dawuda da fadail sahaba na abdullahi ɗan imam ahmad ibn hanbal zawai ɗin shi kenan da kuma musannaf na alimamu abubakar ibn abi sheba rahmatullahi a alal jami قال حدثنا ابو الربيع الزهراني كن قال حدثنا محمد ابن خازم الكوفي كنان قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي عن رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد إذا إسناد قال يتي ashhadu la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ina shaida cewa naji manzon Allah yana cewa la maqamu iqamati ahadihim fi sabilillah yaghbaru fihi wajhu tsayawa guda daya da wani cikin su yayi fuskar shi tayi kura a wannan tsayawa a dauka ma bai shiga cikin yakin ba tsayawa kawai aka bashi tuta ko wani gadi bai kashe kowa ba kowa bai ji mai rauni ba ya ce afdalu min amali ahadukum umrahu ya fi falala fiye da aikin wani ku iya rayuwarsa thumma zakara mithla hadisi yahya sannan ya ambaci irin hadisin yahya dan sa'idu wancan yahya ibn sa'id al-qattan wancan na na farko da makarantu wancan na 1470 kenan wannan riwaya ita ma ta tabbata kamar da muka ci وحدثنا يعقوب يعقوب يعني ابن حميد ابن كاسب شمعنا cikin malamansa da yake yawan riwaya a gurin su an yahya ibn abd al-malik ibn abi ghaniya wala yahya ibn abd al-malik ibn abi ghaniya shi kuma ce daga sadaka isnadin ya koma da inda aka samu shi sadaka ibn al-musanna ar-riyahin daga riyah wato ibn al-harith an jaddihi an sa'id ibn بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث يحيى شما irin hadisin Yahya to anan zaka ga shi mai talikin yana cewa wannan Yaqub tayyu Yaqub ibn Humayd ne ibn Qasim ta kuma yu Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraki kenan domin dukkanin su guda biyu suna riwaya daga Yahya ibn Abdul Malik kuma dukkanin su guda biyu malaman shi ibn abi asimin ne wallahu ala sai ce haddasuna an ibn abi fudaikin wannan ta'aliki ne kin haddasuna kaga wannan ta'aliki ne mu'allaki ne al-imamu tirmidhi ya wassala shi da ya kawo haddasana salih ibn ibn mismar haka nan nasa'i a cikin sunan kubra haddasana muhammad ibn aban haka nan al-hakim ta hanyar duhail su ukun nan duka suka ce haddasa ibn abi fudaik wato dalibai guda uku salih ibn mismar da muhammad ibn aban da kuma watin a a duhail malamin nasu imam al-bukhari tunidi da, da ahmad surwaito shi da ibn hibbana ta wata hanya daban zuwa ga abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi zuwa ga Abdurrahman zuwa ga Humaid har ƙarshen dai isnad shi ne shi kuma anan sai bai ambatan mana malamin sa ba yace haddathuna tayi wani malami ne wanda ko da ya manta shi bai kiyaye ba wato ya rubuta ya kiyaye da kwakwalwarsa kafin ya je ya rubuta littafin sai ya manta a cikin malamansa waye bashi wannan hadisin amma ya tuna malamin saman malaman a wani abu ne mai yiwuwa kana da malamai biyu guda biyu uku kuma sun koya maka littafi iri daya sai ka zo kan wata fassara sai ka manta wane ne a cikin sai faɗi fassara amma dai ka san wani a cikin ya gaya maka sai kuma ka tuna cewa to ya ce dai ce wani dai cikin malaman mu ya ce daga wani irin wannan ne watakila ya faru tunda ba a san ibnu abi asim da tadlisanci na fata mun gane wannan wannan yana mana kuma dukka da amana ta malaman hadisi inda mutanen zamanin nan ne kawai sai ya zaɓi ɗaya cikin malaman shi kawai sai ya ce daga wane malaman hadisi da wannan dukka za ga suna haka altafan su muslim yana yi abu dawuda yana yi da sa'i yana yi duk suna yi idan suka rawaito riwaya suka zo suka manta daga wane sai su ce mun manta wannan watan suka ji abu dawuda yana cewa hadisin wane da ya koya mini ban rike shi da kyau ba sai na haɗa da na wane malam malama hadisi malam daban suke Allah ya gafarta musu ya ka ji wani ya zo wani rabi arni rabi musulmi wai yana yana yana yana zagin su bai san abin nan gaba da daman shi ba yana yana nan da ka san aljini malam irin irin aljinin nan na yan bori ba hankali ba ilimi ba tunani malam rashin rashin masu bulala yayi yayi ba a kasar nan malam wanda su tinda yawo suna zana yan iska wallahi babu babu me ake ce mishi babu zajir wanda zai sa in aka samu tun da wannan barna a kama shi a mai shi bulala a ɗaura shi akan jaki a juya fuskar shi ta kalli baya a yawo da shi a cikin kasuwa ana Allah wadare da shi ya ce hadda suna ibn abi fudaikin wato muhammad ibn ismail kenan ibn muslim ibn abi fudaikin cikin rijalul as-sitta qala an musa ibn yaqub musa ibn yaqub ibn abdullah ibn wahab al-qurashi abu muhammad an umara ibn sa'id ibn shuraih al-lakhmi an abdurrahman ibn humayd ibn abdurrahman an abihi an sa'id ibn zaid haddathahum fi nafarin min quraish ya ba su labari cikin wasu mutane cikin ƙurayshawa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala maza Allah ya ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Abu Ubaidata ibn al-Jarrah fil janna wa sakata anil ashir sai shiru fa na goma ba fa qala al-qawm sai mutanen suka ce nuna shi duka ya abal a'awari don Allah ka taimaka mana manil ashur waye na goma qala ana amma idza nashattumuni fa abul a'awari fil janna ki tunda kun matsa mun to ni ne na goma ana ce mishi abul a'awar ya'ani nafsa yana nufin kansa shi malam ya sake cewa babul ko babu taharrukil jabal bihim bayan da gama kawo duka wannan riwayoyi ga sunan bila adadin akan matsalan nan guda ɗaya ta ambatan su su goma da aka yi cib a aljanna shi ake ci musu al'asharatul mubashsharuna bil janna za yi tunawa wanda sai a baya da aka ambata duka mun yi takardar tarjumomin su sai ya ce babu taharrukil jabali bihim babin da ke bayani akan irin yadda dutse ya yi motsi ya girgiza da su. Kala da sana Abdul'ala ibn Hamad, kala da sana Yazid ibn Zura'in, an Sa'id ibn Abi Aruba an Katada, an Anas ibn Malikin, an na Rasul, an na Nabi sallallahu Alaihi Wasallama, sa'ada Uhudan, wattaba'ahu Abu Bakarin wa Umar wa Uthman, farzafa bihim, fadarabahu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam rijihi, wa kala Uthbut Uhudun, innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidan kaga yanzu wannan ya nuna ta'addudul qissa wacce kissa mun ji a Hirani a Makka lokacin fatu Makka da suka ji wannan kuma a Madina ne a Uhud wannan dutse na Uhud sananne mai tarihi yanzu ma mun ji hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan kwatance da shi Nabi ya kwatance da shi law anfaqa ahadun mithla uhudin zahab Nabi ya kwatance da shi a wajen cewa la argabu an ya kuna li misla uhudin zahaba bana fatan a ce ina da girman dutsen zinare kamar girman uhud ya ati alayya talafun ayi kwana uku wa indi shay'un minhu a ce ban gama rabar da shi ba yace illa shay'an udakhiruhu li ahli wa lidayni sai dai abinda zan aje dan abincin iyalaina da kuma wanda ke bi na bashi na ce ya zo ya karɓa bai riga yanci ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za ki cewa kyautar shi ta fita iska. Ya fi iska kyauta in Ramadana kuma yi sai ya ƙara fin yadda ma yake. A yayin da mutane su kuma sauran mutane mu kuma kowa fa jama'a wa jama'a fa au'a a sake tarawa a sake tarawa. Ana ta ɓoyewa ana ta ɓoyewa shi kuma annabi cewa yake ina ma zai samu ya tarbawa kuma din ya samu din haka aka yana rabawa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula ina ganin malam bari mu tsaya akan wannan tunda farkon babi ne idan muka zo sai mu tashi kawai akan wannan babi babu taharrukil jabali bihim insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته